الأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت laula yanhahum rabbani me yasa wato manya manyan malaman su da kuma malaman su da bakin su ba sa hana su daga fadin gaskiya ƙarya da kuma cin haram me yasa malaman ba za su yi musu wa'azi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da lamarin wa'annan mutane fara lalacewa idan ɗayan su ya aikata zunubi laifi wato abinda Allah ya hana so sai malaman su hana su ce wannan abin da ka yi ba shi da kyau bayan suka gaya masa wannan gobe in sun sadu da shi shi da su sun manta abin da aka aikata nan su ci tare su sha tare shi kenan babu wani bambanci tsakanin abin da aka yi jiya da abin da ana cikin sa yau babu kuma batun tuba haka har fushin Allah ya yi girma a kansu wato ya girmama a kansu sannan Allah ya la'ance su gaba ɗayan su kamar yadda dai yana zuwa cikin ayoyin da suke gaba
لبئس ما كانوا يصنعون hakika abinda suke sana'antawa ta abinda suke aikatawa yayi moni su ma su malaman da su duka abinda suke yi bai yi kyau ba
وقالت اليهود يد الله مولولة to an koma kan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wa'azi akan su yi sadaka sai ɗaya da ake ce masa Qais ibn Sha'a Sha'as ibn Qais ya bude baki ce ai Allah din ma yanzu ya yi rawa hannun shi a daure take wato hannun Allah a daure take baya bayarwa ba kamar da ba saboda haka ba abin da za mu iya yi wato abin da suka faɗa sai ubangiji ya ce wa qalat al yahud yahuda suka ji sun ce wato Allah ya dangana wannan abu ko da shi mutum guda ne ya faɗa saboda waɗanda suke wurin daga cikin yahuda duk sun yarda da abin da ya faɗa sai Allah ya haɗa su duk gaba ɗaya ya muku kunci ɗaya yace yahudu yahuda sun ce yadullahi maghlula hannun Allah a ɗaure take ma'ana dai Allah mai rawa ne baya bayarwa yadda ya kamata abinda suka faɗa kenan Allah yana غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم Allah ya katse hannayensu Allah ya tattaure hannayensu Allah ya cire albarka daga cikin abin da yake cikin hannayensu wato ma'ana dai abin da suka faɗa to Allah ya saka musu da shi na rawa wanda zai kai su da hasarar lahira da kuma na rawar zuciya wanda zai kai su su mutu akan kobo daya da sauransu duka da cikin halittar Allah babu masoya dukiya na duniya irin yahudu babu masu son rayuwa a duniya irin yahudu babu waɗanda suna jin tsoron talauci ko fakiranci ko rashi irin su in dai abu ya same su na rashi to ba abin da ba za su aikata ba in kuma za su samu abu kuma ba abin da ya isa hana su yin abun nan su samu abin da suke nema din nan saboda haka ubangiji ya bayyana musu a'a abin da suka faɗa ba haka bane wa lu'inu bima qalu kuma Allah ya la'ance su da abin da suka faɗan nan na cewa Allah ya yi rawa saboda fari ya same su a wancan shekara bal a'a ya dahu mabsuṭatan hannayen Allah biyu dukansu a shimfiɗe a buɗe wato arzikinsa duka a buɗe ga bayansa na duniya da na lahira keɓaɓɓen da kuma wanda yana ba kowa da kowa rahamarsa duka ta duniya da lahira duka a buɗe ga kowa da kowa yunfi ku kai yasha yana ciyarwa yana arzutawa wanda ya ga dama fata wanda yake yana arzutawa wanda yake so daga cikin bayansa ba abin da ya canza yanayin arzutawa na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la uhsuha kamar kuma yadda ya faɗa cikin wani hadisi kudusi inda yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر وأعطياكم باينا دكنكم متعنيد الجنة نفرقوا دنكنش دكنكم أتي دكنكم أن تارا كلوكة جدا kun tsaya wuri guda kuma kowannen ku ya tambaye ni da buka wata ya nemi wata bukata da gare ni daban da ta dan uwan shi sai kuma na ba ku duka abin da kuke so to abin da na ba ku din nan tun farkon halittar duniya har ƙarshen ta nan kuma ku da aljanni duka ba da abin da na ba ku nan in an gwada da abin da ya rage daga cikin arziki na daga abin da nake da shi daidai yake da abin da daidai yake da mutum ya sa allura cikin teku ya tsire ta abin da ta daukar nan shine iyakar abin da na ba ku sauran ruwan teku to shine misalin arzikin da nake da shi saboda haka abin da yahudu suka faɗa nan ƙarya ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba abin da ya jawo musu bala'i irin wannan akida ta wato gaskiya ba abun mamaki bane idan kun duba a cikin littattafan su za ku ga abun abin da ya fi haka muni suka ce wata rana annabi ibrahim alaihi salam yana zaune sai ya ga Allah cikin wasu mutane sun ɗai suna zuwa gurinsa an an duba abin nan wannan littafin sun dai da haka suka faɗa sai ya ga Allah da wasu mutum uku suna zuwa sai ya je ya tsaya gabansa ya yi masa sujada ya ce ya ubangiji na bawanka yana so ya samu ɗaukaka da gare ka ka zo ka taɓa wani abu a gidan a gidansa sai an sai annabi Ibrahim sai Allah din ya yarda aka zo aka yanka wannan abun nan dan saniya ko kuma dai sa aka gaza a gaza nama nan Allah ya ci tare da abun nan tare da waɗannan mutane yana nan cikin littafi to irin waɗannan maganganu in mutum yana duba zai ga wato ba abin da zai gagare su su faɗa sannan suka yi wa Allah karya a cikin wato littafin nan na abun nan sha'aya inda suke cewa Allah ya ce mishi ya yi al'ake wato alkaki amma ya yi shi da abin da yake fita daga jikin mutane saukaji daga najasa na mutane sannan yake ya ci a gaban jama'arsa saboda kasar da za su tafi to haka mutanen za su yi musu wato zantuka in ka duba sai ka ce wani ne wanda yana fushi da annabawa ne ya rubuta wannan littafi babu wani girmama ba wani darajantawa saboda haka babu mamaki dan sun ce sun faɗi wannan kalma ta kafirci ga Allah Ubangiji.
Wala ya zidanna kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tuyanan wa kufra.
Wala ya zidanna kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tuyanan wa kufra. Kuma da yawa daga cikin abin da Allah ya saukar maka ɗin nan, wato yana da yawa daga cikinsu abinda Allah ya saukar maka din nan yana ƙara musu girman kai da kafirci wato duk yayin da suka ji ni'imarka ta ƙaru su kuma kafircin su da hasadar su sai ya ƙaru saboda haka wato duk wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama hasada kuwa shikenan wato kafircin shi ya ƙaru domin su yahudu yanda suka ɗauka annabci na ne ake yi wato ba wani abu ne wanda Allah zai zaɓi bawansa da zai shawarci fa bai ba shi bane a'a to a gunsu nabi ne yanda dai kuka gani batun iso da ishaq yanda suka yi wato shi a abunan annabi iso ne da yaqub annabi annabi ishaq yana so ya nada dan shi iso ya zama shine annabi amma sai abin yaqub yayi wayo tun da shi ishaq baya gani a nasu bayani fa makafa baya gani sai zo ya zauna ya yi muryarsa irin muryar iko ya sa kaya irin ya sa wata fata wato wata fata mai gashi jikin shi ya zama irin na iko sai zauna a gaban shi ya taba jikinsa yake kai ne iko yake ini ne iko nan sai na dashi annabi ya tashi ya kai to irin waɗannan zantuka a cikin littafin su suna da yawa waɗanda za su nuna mai hankali su yanda suka ɗauka waɗannan abubuwa duk shiri ne ake yin su ba wai Allah ne da zaɓe shi da ikon shi yakan aiko da annabi saboda haka darajar annabawa a gunsu ba kai ta hana su su zage su ko kuma su faɗi abin da bai dace bai dace da su ba ko su yi musu hasada ba to wala yazidanna kathiran minhum hakika yana ƙara da yawa daga cikin su ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka na addini qiyana wa kufra yana ƙara musu girman kai da kuma kafirci وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء وبنجي ناتي من شوشوتا واتو من جيفر وكما من سنيا أتكاننسو غابا دكيية إلى يوم القيامة هر رانر قيامة ƙungiyoyinsu ba za su haɗa kai ba hakanan kuma su duka wato wannan ya shafi biyu duka ya shafi su kiristocin kuma ya shafi su yahudawan duka kungiyoyinsu ba ba sa haɗa kai sannan kuma yahudu da nasara tsakanin su kuma idan sun keɓanta kuma babu shi amma in sun haɗu kan ƙiyayyar musulmi sai kaga su haɗa kai don su cuci musulmi
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله Ubangiji yana ce kullama auqadu naran lil harbi duk yayin da suka kura wata uta na ta da yaki akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ya kashe wannan utan wato duk shirin da suka yi na su cuci annabi sai Allah ya rushe wannan shiri duk makircin da suka shirya domin su cuci musulunci ko kuma annabi musulmi sai Allah ya rushe wannan makirci ba inda zai ke ويسعون في الأرض فسادا kuma suna zirga-zirga da ta- wato da yaɗa ɓarna a ƙasa suna yaɗa ɓarna a ƙasa a duk duk inda suke ba abin da suke yi sai dai yaɗa ɓarnan
والله لا يحب المفسدين wallahu la yuhibbul mufsidin Allah kuwa baya son maɓannata wato baya taimakon baya taimakon masu ɓarna
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ubangiji yana ce walau anna ahlal kitab da a ce su ma abota littafin nan yahudu da nasara dukan amanu da a ce sun yi imani wattaqau kuma sun yi tsoron Allah sun bar abinda aka ce musu su bari sun yi abinda aka ce musu su lakaffarna anhum sayyi'ati da mun mun gafarta musu laifukan da suka yi wato da sun tuba sun yi imani wato su waɗannan ma'abota littafi da sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma sun bar abin da ake ce aka ce musu su bari sun yi abin da aka ce musu su yi da Allah ya gafarta musu wala adkhalnahum jannatin na'im da kuma mun sa su cikin aljanna mai ni'ima amma rashin imanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo musu da abin da ya dace da abin da suke kai rashin imanin su da shi nan ya hana su shiga aljanna
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل da ce su waɗannan ma'abota littafi sun tsaida a taura wato su yahudu da ce yahuda sun tsaida a taura wal injila kuma da ce nasara su kuma sun tsaida linjila sun yi aiki da abin da ba a shafe daga cikin su ba wato kowanne su sun yi aiki da abin da ya zo cikin littafin su daga abin da ba a shafe ba wa ma unzila ilayhim kuma sun yi imani da wannan alqur'ani da aka saukar da shi gare su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min rabbihim daga ubangijinsu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da an saka musu da arziki mai yawa har su ci daga ni'imomin sama da kuma ni'imomin kasa ma'ana dai Allah sai ya sa eh, ruwa ya sauka musu su samu albarkar ruwa da yawa sannan kuma Allah ya fitar musu da ma'adinai iri-iri na kasa su ci amfanin abin da dai Allah zai ba su ma'ana dai da sun yi imani da Allah ya saka musu da wannan منهم أمة مقتصدة sau adalci kenan ubangiji yana ce da kwai cikin su wasu ma- madaidai- madaidaita wato masu tsayuwa masu gaskiya masu adalci da kwai waɗanda wato waɗanda suna kamantawa mutanen alheri da kwai wani sashi daga cikin su suna sun yi imani kamar su ibn salam da makamantansa وكثير منهم فاسق وكثير منهم ساء ما يعملون amma da yawa daga cikin su abinda suke yi din nan yayi muni kwarai wato ayyukan su duk ba su yi kyau ba wasu ƴan kaɗan daga cikin su ayyukan su sun yi kyau domin sun yi imani sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi aiki da wasikin da ta zo cikin littafin amma mafiya yawa daga cikin su kuwa wato aikin su ta- yayi muni
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا كي منزو منزو الله وات يا كي منزو وات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كإسر دا أبي ما أنزل إليك من ربك كإسر دا أبي لا أكسوكر مكا وات أبي لا أكسوكر غريكا دا أبنجينكا ساقون دا أبنجينكا يباكا نمسلنشي كإسر دا إيشا دا متاني a shekara ta goma cikin hajjin shi sallallahu alaihi wa sallama na bankwana bayan ya yi wa'azi ya tambayi mutane ce ayyuhan nas ayyu yawmin hadha qalu yawmun haram wa ayyu baladin hadha qalu baladun haram wa ayyu shahrin hadha qalu shahrun haram qala fa inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أيها الناس إنكم مسؤول مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا فتوجه أمسا قالوا نشهد أنك بلغت wa nafakta wa ballagta wa addaita wa nafakta فقال اللهم اشهد أنا هل بلغت اللهم اشهد حرف أكو كرشيتي فليبلغ الشاهد منكم الغائبة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wancan ranar ya tambayi mutane ce wannan wace rana ne wani yini ne yau suka ce wannan rana ne wato daga cikin rana ne abun alfarma ranan muharram wato ranar haram rana yini ne mai alfarma to wani gari ne wannan yake suka ce masa gari ne mai alfarma to makka to wani wata wannan ya ce suka ce masa wata ne mai alfarma wato ana nufin watan muharram ya ce to ku sani dukiyoyinku da kuma jininku da kuma mutuncinku duk gaba ɗaya Allah ya haramta ku gare ku kamar yadda Allah ya haramta wannan wannan yini naku cikin wannan gari a cikin wannan wasa ya ku mutane gobe a lahira dan kun je wurin ubangiji zai tambaye ku daga game da ni me za ku ce sun ce masa ya manzo Allah za mu ce za mu ba wato za mu ba da shaidan cewa lalle kai ka isan mana da saƙon kuma ka bada amanar da Allah ya baka sannan kuma ka faɗi nasiha ga al'umma sai koma ya to ubangiji kai ne shaida ga sunan dai sun ce na isan musu Allah kai ne shaida har sau uku sannan ƙarshe ce ala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ƙarshe yake i abinda nake so na gaya muku a can ƙarshe shine kada fa bana ku koma kafirai wato ku zama kafirai wani sashen ku yana kashe sashi to a cikin wannan wasiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa shi ya isar da sakon da Allah ya bashi Aisha radiyallahu anha ta ce duk mutumin da yake maka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya koyi wani abu daga cikin abin da Allah ya bashi to mutumin nan yayi ƙarya yayi kuma ƙarya babba da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam zai koyi wani abu da ya koyi wannan aya inda yana ce wa tukfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa wa takhsha an-nas wallahu wallahu ahqqu an takhsha to da a ce da zai koyi wani abu da ya koyi irin waɗannan ayoyi da kamar kuma tabbat ya da abila ni wa tab zagi ne na bafansa to da da zai koyi wani abu da ya koyi da kuma zai koyi wani abu ya nuna shi ya aikata abu da kul da suke cikin alqur'anin nan duk da ya shafe su yayi maganan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya koyi komai daga cikin abinda Allah ya saukar masa kuma isar da sakon Allah tare da lumana da aminci suna daga cikin wato sifofin annabawa da manzannin Allah ubangiji yana ce ya kai manzo ya kai manzo wani abun aikowa ga mutane balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ka isar da shi ga mutane haka kuwa isar da shi bai koyi komai daga shi ba wani da ake ce masa Abu Juhaifa ya zo gun sayyidina Ali bin Abi Talib ya tambaye shi ya ce ya Ali mutane fa suna maganan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wani abu a rubuce a hannunku banda alqur'ani kun koyi shi ga mutane menene wannan ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina maka rantsuwa da wanda ya halicci abun nan kwaya ta abun nan ta dawa ko kuma na abun nan da wanda kuma wanda ya tsirar da ita da kasa ina maka rantsuwa da Allah mahalicin komai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar mana komai ba banda wannan alqur'ani sai dai fahimta wanda Allah ya kan bawa wani daga cikin bayinsa sai ta zama daban da na sauran mutane sai kuma abin da yana cikin wannan takarda sai ya cire mishi takarda daga gidan wato takwabin shi ya cire sai ce sai dai abin da yake cikin wannan takarda yake me a cikin wannan takardar yake hukunce hukunce na diya da kuma abin da abin da ya shafi a fansar da fursunonin yaƙi na musulmi idan sun shiga hannun kafirai a je a fansar a fanshe su a kawo su to waɗannan dai abubuwan da suke cikin wannan takarda ba wani abu daban wanda an koya wa mutane to abinda ubangiji ya umurci annabi sallallahu ko ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ya kasu kashi uku akwai abinda wajibi ne an ce masa ya gaya wa mutane wannan shine abin da ya shafi wato hukunce hukunce na musulunci wajibabbun abubuwa ko haramtattun abubuwa ko manduban abubuwa ko kuma abin da akwai karhanci cikinsa da kuma abin da in an sa niyya sai ya zama ibada daga cikin mubahat wayannan abubuwa waɗanda hukunci biyar na shari'a na shari'a wato na shari'a yana yana taɓa su waɗannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana su akwai abu na biyu wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya bar shi ba a ce masa gaya wa mutane ba wato kusan an ba shi zaɓi ne a ciki ya faɗa ko kar ya faɗa saboda rashin ratayar aiki na halal da haram ko na ibada da shi wani abu ne wanda ya shafi wasu abubuwa daban kamar inda yana ce ayyuhan nas ana akhshakum lillahi wa atqakum la ni na fi ku na fi ku duka sanin Allah da kuma na fi ku duka tsoron Allah to sanin shi game da ubangijin shi wato abin da ya karu da shi akan al'umma na saninsa da ubangijinsa ba dole ne kowa ya zama daidai da shi a cikinsa ba akan wannan ne ke ce ayyuhan nas لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا da kun kasance kuna sanin abin da nake sane da shi game da lamarin Allah to da wato da abin nan da kukanku ne tafi dariyar ku yawa da kun da kun kuka sau da yawa kuma ba ku yi dariya sau da yawa ba amma idan an lura ko dariyar mu ya fi kukan mu yawa saboda ba mu san abin da shi yana sane da shi game da lamarin wato ubangiji ta sunna to abubuwa da malamai sun raba su kashi uku kashi ɗaya an ba shi zaɓi kashi ɗaya kuwa wato abin nan an wato abin da irin wannan dai abin da ya fi ƙarfin mun nan an ce masa kar ya gaya mana domin dama bai shafi ayyukan mu ba abin da aka na biyu shine abin da aka ba shi zaɓi ya faɗa ko ya bari kamar lokacin da ya je hajji sai ya ga ka'aba kofar ta ɗaya ne sai ya ce wa Aisha laula anna qaumuki hadithun ahduhum bi islamin la hadamtu al-ka'aba wa a'adtu bina'aha ala qawa'id ibrahim wa ja'altu laha babayn babun yadkhulu minhu an-nas wa babun minhu yakhruj da ba saboda mutanen ki sababbin shiga ne cikin musulunci ba quraishawa ke musu bayan aka bude maka ta ce wallahi da na rushe Ka'aba na sake ginin ta bisa ka'idojin da Ibrahim alaihi salam ya gina ta akan amma na san yanzu in nayi sai su tayar min wato da hankali su tada fitina su ce na kaskanta sai in sake ginin ta in yi mata kofa biyu ta tsaya mutane za su shiga ta tsayin kuma za su shiga to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan bai ga mutane ba gashi yana so amma bai faɗa ba ya tafi da shi to a zamanin ibn zubair ne da ya tambayi aisha ta gaya masa wannan magana ya ce ah to me zai hana ni tunda ni na zama khalifa a nan kasar makka me zai hana ni sake ginin ka'aba to shi ne ya sake ginin ta a bisa ka'idojin sayyidina ibrahim don an tona duka bayan an tona sai ya kira tsofaffin mutane a zo a samu wato foundation din na sayyidina ibrahim a ga alamar filolin sai a tabbatar sannan ya fara gini kusurwa nan jihohin Ka'aba hudu duka an duba su haka an tabbatar kuma ya sake ginin ta daidai haka kuma ba dade ba Hajjaj bin Yusuf kuma ya rushe ta saboda ya ta da kiyayya to a takaice dai cikin dai abin da shari'ar musulunci ta tsinsa ba abin da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai isar da shi ga mutane ba wa in lam taf'al idan baka isar da wato baka sadar da abinda aka ce maka ka sadar ba ko da abu guda ne ka boye to fa ma ballagta risalati to baka isar da wato baka isar da sakon Allah kenan ba ma'ana dai ba wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mutane game da shari'a abinda ake nufi na halal da haram wallahu ya'timuka minan nas sai da suna Aisha ta ce kafin wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina ana ana gadin sa wata rana ta ce da ya zo ya shiga yana so ya kwanta na gan shi ya daɗe bai yi bacci ba sai na ce masa ya maza Allah me yake damun ka ne ba ka yi bacci yace na fi so wani daga cikin sahabai na ya zo ya yi mana wato gadi so ya yi mana firasa ta ce to yana mun wannan zance an jin kaɗan sai na ji muryar makamai sai tambaya ya ce wane ne a waje sai ya ce masa ni ne sa'ad bin malik ya ce to mai kazo yi ya ce ina kwance ne sai na tuna kada wani bai hude zai yi mana abin nan sa'adi shi yasa na zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga nan aka samu waɗanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama gadi a gida kamar shi wannan da aka faɗa da kuma sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubadata da sayyidina al-abbas kansa da dai sauran sahabbai mutum da yawa waɗanda ana tsara su kowane dare suna zuwa suna mishi gadi sai ayan nan wallahu ya'timuka minan nas ta sauka cikin dare ne ina ina kwance sai fitar da kanshi daga sai wato da gidansa ya ce musu ya jama'a Allah ya futar da ku ya saukar min da aya yace Allah ya riga ya kare ni daga sharrin mutane kowa ya je gidansa ya kwana ba abin da zai same ba kuje shikenan suka tafi to ai babu mu'jiza wanda ta fi wannan kuma babu wani dalili da zai nuna wa mutane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ne na gaskiya na Allah inda akwai abun wasa a cikin mutum ba zai wasa da da ranshi ba amma ga shi ya ce shikenan ku koma sai aka koma aka je
إن الله لا يهدي القوم الكافرين lalle Allah baya shiryar da mutane kafirai
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل كشمس يا محمد يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي لستم على شيء ba ba ku kasance akan komai ba ba ku zamo akan wani abu mai tushe ba ko kuma ba ku da wata kima a wurin Allah hatta ku kimu taurata sai dai idan kun tsaida a taura kun yi aiki da taura da abin da ya zo cikinta wannan magana ga yahudu kenan wal injila sai kuma ku nasara ba bakin komai kuke ba sai kun tsaida linjila kun yi aiki da abin da ya zo muku a cikin linjila musamman ma abin da ya shafi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da addininsa da bushara da shi wa ma unzila ilaikum min rabbikum haka nan kuma ku ba bakin komai kuke ba sai dai idan kun yi aiki da abin da aka saukar muku tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga ubangijin ku wato alqur'ani wanda ya zo bayan taura da injila ma'ana dai imanin ku wanda kuka raba shi kashi kashi nan ba zai amfane ku da komai ba imani mai amfani shi ne wanda ya tara duk abin da aka ce ai imani da shi kamar yadda dai musulmi suke yi
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم حقيقة أنا كارا ما ديوة أنا كارا da yawa daga cikinsu ma unzila ilayka abinda aka saukar maka min rabbika daga ubangijinka yana kara muku kuhyana da kufra wato da zarar suka ji wahayi ya sauka gare ya saukar maka wato Allah ya saukar maka da wahayi sai wannan saukar ta ƙara musu girman kai da kuma kafirci maimakon su sadaukar da kawunan su miƙa wuya ga Allah su yi imani sai su ƙara kafirci da kuma tsageranci
فلا تأس على القوم الكافرين fala ta ata ala alqawmil kafirin amma kada kai bakin ciki saboda saboda mutane kafirai irin wa'annan wato saboda waɗannan kafirai kada ka ɓata ranka kada ya dame ka abin da suke yi na kafirci إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا سني وأن سن إيمان وأن مسلمين وأن سن إيمان ده الله ده من kuma sun imani da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wallazina hadu da yahudawa su kuma mabiya annabi Musa wasabiuna da kuma sabi'awa mabiya annabi Yahya waɗanda suke ƙasar Iraq yanzu haka suna da wato abin abin su suna da wani addini nasu ba kirista ba kiristiyanci ba ba islam ba ba yahudanci ba suna nan dai su ma suna da addinin su suna da ka'idojin su sun fi ma kowa tsananta su din nan to su sabi'awa din nan wannan fara da kuma nasara mabiya annabi isa duk wa'annan man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah imani da Allah kuwa anan ya hada imani da manzanninsa duk gaba daya ya hada imani da littattafan shi duk gaba daya ya hada imani da mala'ikunsa duk gaba daya ya hada imani da kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala duka kuma wal yawmil akhir kuma sun imani wato da ranar karshe duk mutumin da yayi imani da waɗannan abubuwa duk kuma yayi imani da tashi bayan mutuwa da sakamako akan ayyuka wa amila salihan kuma ya rayu a rayuwar shi bayan imanin shi na zuciya ya aikata ayyuka na kwarai wajen ibada na gaɓoɓi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to su waɗannan babu tsoro gare su gobe a lahira babu kuma bakin ciki tare da su idan dai sun yi imani ma'ana dai waɗannan mutane duka idan sun yi imani irin imanin muminai to babu tsoro gare su babu babu wani bakin ciki ga tare da su gobe a lahira ma'ana dai Allah zai karba لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة ملك الكور بنو إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا kuma mun aiko musu da manzanni da yawa mun aiko cikinsu manzanni masu ɗimbin yawa
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم kuma duk yayin da wani manzo ya zo musu da abin da wato baya dacewa da son zukatansu duk manzon da ya zo musu da abin da hankalinsu bai ɗauka ba sai su ƙi bin shi saboda haka fafarikan sace daga cikin waɗannan manzanni kazzabu sun ƙaryata su kamar dai yadda aka sani su Dawud da Sulaiman da Yusha da Annabi Isa da Annabi Muhammadu sun ƙaryata su ne wa fariqan yaqtulu sace daga cikin su kuwa sun kashe su kamar Zakariya da dan Yahya da kuma Annabi Shaya a zamaninsa da dai sauran annabawa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa sun kashe sun kashe su saboda wa'azi kuma bai dame su ba kasuwansu wato ta taru ko kuma taki
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم Ubangiji yana cewa bayan sun karkashe wasu annabawa kuma sun karyata wasu annabawa su waɗannan ma'abota littafi sun zaci cewa wata fitina wata wata ukuba azaba ba za ta same su ba daga Allah kan wannan aiki da suka yi saboda haka sun makance ga ganin tafarkin Allah wa sammu sannan kuma sun kurmance ga sauraron gaskiya ko kuma kalmar gaskiya daga Allah sun ki su saurari gaskiya sun ki su tafarkin gaskiya sun mata ballahu alayhi kana Allah daga baya ya karɓi tubansu wasu da suka tuba daga cikin su wato su waɗancan sun halaka jikokinsu da suka tashi sun tuba Allah ya karɓi tubansu ثم عموا وصموا كثير منهم sa'an nan daga baya kuma sai ga sunan sun makance wasu sun makance sannan kuma sun kurmance kafiru min da yawa daga cikin su sun makance ga ganin tafarkin Allah sun kurmance da sauraron kalmar gaskiya daga Allah
والله بصير بما يعملون Allah kuwa ya yana sane da duk abin da suke aikatawa wannan aya ta shafi wato duk abin da ya haɗu ko kuma ya faru a tarihin su banu Isra'ila ne saboda haka ba a bambanta ba amma dai ga rayuwar su ga ba su yi imani su kafirce su bi hanya su shiga daga hanya su kyautata su zo su su bannace haka dai duka rayuwarsu kamar yadda dai a zamanin Dawud alaihi salam ga abin da suka yi sakon da suka yi game da farauta ranar asabar haka nan kuma abin da ya faru a zamanin sha'aya da daniya da irmiya abin da dai aka yi musu wato duka an sani haka nan kuma Allah ya kawo musu saboda irin waɗannan ayyuka ne bala'i daga su bukka nasar da su abin an antokiyo da dai makamantan su ga sunan dai ba wanda bai gwada musu azaba iri iri ba saboda irin waɗannan da halayen su har a kawo zamanin junawa to a takaice dai ubangiji yana nuna mana cewa da suka ga an bar su bayan sun aikata laifi suna zaton ba abin da zai same su to sai Allah da karshe ko ya kama su da azabar
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم to sai aka koma kuma akan bayan an yi magana akan ma'abota littafi duka a haɗe kirista da yahudu duka saboda yardar su kirista ɗin da abin da ya faru akan a zamanin su yahudu ɗin na da Allah yana ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wato kungiya da tace wato Allah Allah shine annabi Isa shine almasihu dan Maryam wannan kungiya ta kafirce wato Allah ya bada shaida su waɗannan kafirai ne وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم alhali kuwa shi almasih alaihi salam Isa lokacin da ya zo wa bani Isra'ila yake ya bani Isra'ila ubudullah ku bauta wa Allah ubangiji na ku bauta mishi ku kadaita shi da ibada rabbi shine ubangiji na wa rabbakum kuma shine ubangijin ku ba mu da wani ubangiji ban da shi
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة to hakika duk mutumin da ya yi shirka da Allah ya haɗa shi da wani cikin ibada ko kuma ya ba wani daga cikin haƙƙin Allah na ibada so mutumin nan ya yi shirka duk mutumin da zunubin shirka ya tabbata a kansa to Allah ya haramta mishi aljanna har abada ba zai shiga aljanna ba in ya mutu akan wannan shirka wa ma'awahu nar kuma makoman shi ita to bambanci akan sauran zunubai da shirka idan an kaddara mutum ya mutu akan ya aikata laifuka ya aikata zunubi bai tuba ba ya mutu misali to Allah in ya ga dama shi wannan da ya aikata zunubai amma ba na shirka ba sai ya gafarta mishi ya sa shi cikin aljanna banda wanda ya mutu akan shirka bambanci kenan zai bayyana bayan mutuwa amma in an tuba a duniya to tuba sai ta rushe komai da komai shi mai shirka in ya tuba sai Allah ya karɓe shi ya tuba daga shirka ya bari ya zama musulmi sai Allah ya karbe shi wato ya zama mai tauhidi to bambanci kenan sauran zunubai kanana idan an bar manya manya sai Allah ya gafarta su su ne sayi'at idan an bar kaba'ir sauran kaba'ir idan mutum ya tuba Allah zai yafe su idan kuma an suna da haddi ne aka tsaye da haddi kan mutum a duniya shi ma Allah zai gafarta su to idan mutum ya mutu bai tuba ba fa daga laifuka ban da shirka to anan ba za a ce zai shiga wuta ba za a ce yana cikin mashi'ar Allah yana cikin hannuwa ta yana cikin ganin daman Allah in ya ga dama ya sa shi cikin aljanna ya gafarta mishi ya sa in ya ga dama kuma ya azabta shi cikin wuta na wani lokaci daga baya kuma ya fitar shi ya sa shi cikin aljanna amma dai baya dawama a cikin wutan jahannama to shi na shirka kuwa in ya mutu bai tuba ba magana ya kare ya rayu akan tauhidi ya mutu ya shiga aljanna ya rayu akan shirka ya mutu to ban da uta ba shi da wani makoma shine anan ubangiji na ce innahu man yushrik billahi duk mutumin da yayi shirka da Allah kuma ya mutu akan wannan shirka faqad harrama Allah alaihi aljannata hakika Allah ya haramta mishi aljanna wato ya haramta aljanna gare shi wa ma'awahu na kuma makoman shi masaukin shi wurin zaman shi uta ne gobe a lahira
وما للظالمين من to أنصار masu shirka azzalumai ne wa ma lizzalimina min ansar azzalumai kuwa ba su da mataimaka masu kare musu azaba gobe a lahira domin a wata aya ubangiji ya ce inna shirka la zulmun azim to wannan wancan aya da wannan duk ma'anar su ɗaya ne a can yace shirka zalunci ne babba a nan kuma bayan maga- bayan yayi maganar shirka yace wa ma lizzalimina min ansar to waɗanda sun zalunci kansu da shirka ba su da mataimaka gobe a lahira da za su kare musu azabar Allah ba ana nufin zalunci duka shirka bane ana ce shirka shi ma zalunci ne yana daga cikin wato sassan zalunci amma zalunci na kai Mhm.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة to wasu wa- kiristoci dai kamar dai yadda aka sani sun bambanta daban-daban kamar dai akidar su na- na turiyawa na cewa Allah wato Isa shine Allah da kuma akida ta su mal- ah, abin nan, malkaniya su kafiri cewa Allah ɗaya ne daga cikin uku to malamai sun ce menene ɗaya daga cikin uku Allah zati ne mai siffa uku ko kuma Allah haɗe-haɗen abubuwa ne daban-daban su guda uku, ko kuma zatoci ne kowane zati kamila ce sun haɗu sun zama- sun zama uku, wato uba da ɗa da kuma rai mai tsarki mai tsarki kamar yadda dai suke faɗa, sau duka dai Ubangiji ya tattara duk mutumin da ya kore tauhidin Allah ya zo da wani na shirka na wato sa adadi a zatin Allah to ya zama kafiri anan ubangiji yana ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan uku wato Allah lalle ɗaya ne daga cikin uku to su waɗannan sun kafirce wa ma min ilahi babu ubangiji abun bautawa illallah face Allah sai Allah shi kadai ilahun illa ilahu wahid sai ubangiji daya wato babu ubangiji abun bautawa da gaskiya sai ubangiji daya Allah mahalicci shine bashi na biyu bashi da kuma abokin tarayya to anan malaman tauhidi da suna da dogon magana game da warware batun tauhidi kan mutasil kan munfasil ana kawo magana ne bai kawo babu lokacin tafsila wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim
wa in lam yantahu idan ba su daina abin da suke faɗa din nan ba ba su tuba ba idan ba su tuba sun daina sun janye daga abin da suke faɗa din nan na na tasbih na trinity din nan ba la yamassanna alladhina kafaru bihum azabun alim hakika waɗanda suka kafirce daga cikin su azaba mai tsanani daga Allah za ta shafe su wato za su shiga cikin azabar Allah da fushin sa idan dai ba su tuba ba
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون Ubangiji yana ce shin ba za su tuba ba wato me zai hana su tuba su koma ga Allah su tuba ga Allah wa yastaghfiruna kuma su nemi gafara daga gare shi daga wannan aqida karkatacciya na wato na kasance wato na shirka da Allah ko kuma yawaita zatin sa
والله غفور رحيم wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara ga bayinsa idan sun tuba kuma mai jin kai
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح حقيقة شيء المسيح إنن ابن مريم أم مريم bai kasance bai zama ba illa rasulun face manzo ne daga Allah qad khalat min qabli rusul manzanni sun zo sun gaba wato sun gabata sun zo gaban shi gabanin shi kuma sun tafi ma'ana dai ya zo ne bayan su qad khalat min qabli rusul da kai manzanni da yawa sun zo sun tafi can gabanin sa
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام wa ummuhu ita uwarta maryam alaiha salam ita kuwa ba annabiya bace ba kamar yadda ibnu hazm ya faɗa a cikin littafin shi al-muhalla bane ita ba ba nabiya bane saboda shi ya ga mala'iku sun yi masa magana a cikin suratu ali imran da kuma suratu maryam a wasu da kuma wasu wurare ya ce ai in ba annabiya ba mala'iku ba za su yi masa magana ba wannan ko sabanin abin da aka sani wajen ilimi mala'iku maga- ma- zancen mala'iku daban yake daban yake da annabi annabi ha- wani abu ne wanda yake daban wanda Allah zai ba kuma maza kurum su ne da rabo cikin annabi mata ba su da rabo saboda shi annabi kullum yana tare da lamarin Allah mace kuwa ina ita da wannan abu wata rana sai a zo a ce ba ta sallah ko ba ta azumi saboda abin da mutum karfi karfin ta sai ya yanke saboda haka mata cikin su babu annabiya don haka Allah ya bada bayanin da anan yake wa ummuhu ita uwarsa siddiqatun wato ta kai matsayin siddiqanci wato ita siddiqiya ce kana ya kula ni fa'am kuma shi Isa da uwarsa duka mutane ne suna cin abinci kuma suna koma wato suna zagayowa wato suna koma bayan gida shine ma'anar wato su mutane ne masu cin abinci ba za su ba ɗaya a cikin wanda zai zama Allah to hakika idan an koma ga littattafansu a halin yanzu sai a ga babu a cikinsu waɗanda suna nuna ubangijintakar abin nan maryam ɗin ba sa sa ta sai a ga wato abin nan ruhul qudus ko kuma rai mai tsarki shine mai gurbinsa amma da can alkafansu na da can suna amfani da wannan duka akwai wato akwai masu bauta wa maryam ma akwai masu bauta mata tare da ɗanta akwai masu bauta mata tare da Allah duka dai irin waɗannan hanyoyin akwai kuma alkur'ani yana magana akan akan su duk gaba ɗaya wato waɗanda zai akidar su ba ta yi daidai ba saboda haka ya ambace su wani wuri sun ce inna Allah wal masih ibn maryam ya zo kuma nan ya ambace su akan sun ce salisu talata to
انظر كيف نبين لهم الآيات ungur kaga yaya muna musu waya muna bayyana musu ayoyi wato hujjoji
ثم انظر أنا يؤفكون sun manzur annan kana kaga yadda ake tura su kuma yadda ake koran su daga fahimtar gaskiya kaga yadda muna musu wato muna musu bayani a fili amma kuma kaga inda za inda za su suke kai suke kai kansu wajen wato rashin fahimta
ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل كشي مسو أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا شن كنا بوتاوا wani Allah abinda ba zai bai mallaki cutarwa gare ku ba bai mallaki amfanarwa gare ku ba kuna bauta wani abu wanda ba zai amfane ku ba ba zai cuce ku ba maimakon Allah ina hankulanku sun tahi
والله هو السميع العليم kuma Allah kuwa shine mai jin duk abin koke-koken ku wato shine maji addu'an da kuke yi da abin da kuke yi kuma shine masanin bukatu mai mai sani shine wanda ya san bukatun ku kuma yana da ikon biya su ku bauta mishi shi mai jin duk abin da kuke faɗa masanin duk abin da kuke ci Allah ne ba gunki ba wanda ba shi da ikon ya amfane ku da wani abu ko kuma ya cuce ku da wani abu wato in kun in kun bar baut- bauta mishi ba zai cuce ku ba in kun bauta mishi ba zai amfane ku da wani abu ba saboda haka ku rabu da shi
قل يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق kul ka ce musu ya ahlul kitab ya kuma abota littafi la taghlu fi dinikum kada ku tsallake ku tsallake iyaka kada ku ketare iyaka cikin addinin ku kuma kada ku faɗi cikin addinin ku wani gaskiya wato abinda ba gaskiya ba ghayrul haqqi kada ku faɗi abinda ba gaskiya ba game da addinin ku yahudu abinda suke faɗa game da annabi isa ba gaskiya ba ne sanda suna ce wato suna suna aibata shi da rashin uba kamar mutumin da ya zo duniya ba uba wannan ko ƙarya ne suka yi haka nan kuma ku nasara sai ku ɗaga shi ku kai shi har ya zama Allah nan kuma an yi kuskure saboda haka ya kuma abota littafi ya kamata ku faɗi gaskiya wato cikin addini ku kada ku kada ku zarce
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل kada ku bi son zukata wasu mutane da suka ɓata da can daga cikin kakanninku
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل kuma sun batar sun bada mutane da yawa daga tafarkin Allah su kuma sun bata sun bace daga wato tsakiyar hanya na shari'a kada ku bi irin waɗannan mutane لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم lu'ina alladhina kafaru hakika waɗanda suka kaf- kafirta min bani isra'ila daga daga isra'ilawa Allah ya la'ance su ala lisani dauda wato ya la'ance su ta harshen ta harshen daud alayhi salam wato cikin littafin da ya saukarwa sayyidina daud wa isa ibn maryam kuma ya la'ance su cikin littafin da ya saukarwa annabi isa alayhi salam wasu kuma suka ce a'a sayyidina daud da kansa yayi magana ya la'ance su da bakin shi wato isa kuma ya la'ance su da bakin shi shi ma wani fassara ne zalika ma aqaw wa kanu ya'tadu wannan la'ana ta same su saboda sabawa Allah da suke yi da kuma abinda suka kasance suna aikatawa na ta'ati cikin lamarin addini
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه kanu la tanahawna an munkarin fa'alu wato sun kasance ba sa hana juna daga wato munkari daga abinda Allah baya so idan sun aikata idan sun ga junarsu suna aikata laifi to ba sa hanawa saboda haka man- manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce mana mu musulmi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wata riwaya ko laysa wara zalika habbatun min khardalin min iman abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kenan ko mutane kashi uku kuke idan ɗayan ku yana da ikon canza abinda Allah baya so yaga ana aikata abinda ba Allah baya so to in yana da ikon mulki ya canza wannan abu da Allah baya so da hannun shi kashi na biyu malamai idan sun ga abin da Allah baya so ana aikata su canza shi da ba- magana wato su ce wannan abun ba daidai bane wato su hana shi da harshe harsunan su mutumin da shi ba mai iko ba ba kuma malami ba na shi ya ga abin da Allah baya so ana aikata shi ya kishi da zuciya ya ce Allahumma inna hadha munkar munkar la la uhibbu kuma ko la uridu duka dai wato ya kishi da zuciya in ya ga abin da Allah baya so wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana ne ga mutane daban-daban uku amma kowanne a matsayin shi kowanne musulmi in Allah baka ikon canza abu da hannunka kamar abin da iyalanka ko na gidanka waɗanda suna karkashinka suna yi kana iya canzawa da hannu haka nan kuma in Allah baka sani gwargwadon abin da ka sani kana iya ba da umarni a cikinsa wato kana iya yin bayani a cikinsa so in kuma baka da waɗannan duka shikenan idan ka ga abin da Allah baya so ka ki da zuciyarka kada ka taimaki mai yi kada ka zauna tare da shi kada ka goyi bayan akan abin da yake yi to Allah ya la'anci waɗancan mutane saboda rashin wato bin umarnin Allah rashin yin al'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar
لبئس ما كانوا يفعلون hakika abin da suke yi yayi muni kwarai
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا
to mu kai wajen hijiri ko ne ba shine ana kajinan nan aha ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا kana gani da yawa daga cikinsu suna kulla abota da soyayya da, wa- da mushrikan makka wato kai ka ga waɗannan ma'abota littafi na zamaninka wato daga cikin sifofinsu na kafurci da, shi- da, da, da munafunci suna kulla abota da soyayya da kafiran makka saboda kafiran makka mushrikan nan ba sa son ka shi ne abin da yake yasa suke yi
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم to tun da abin da rayukansu suka gabatar da shi gare su wato abin da rayukansu suka zaɓan musu shi nan ya yi muni domin ga abin da ya haifar musu أن wannan zaɓe سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون wato abin da abota da suke yi da kafiran nan ta yawo musu shine Allah ya yi musu fushi a rayuwarsu na duniya sannan kuma gobe a lahira su madawwama ne a cikin azaba azabar utan jahannama wato sakamakon abota da suke yi kenan da mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه walau kanu da ce sun yi ima kanu yu'minuna billah da ce sun sun yi imani da Allah wan nabiyyi kuma sun yi imani da annabin Allah wa ma unzila ilaihi da kuma abin da Allah ya saukar wato ya ya saukar masa na alqur'ani mattakhazuhum awliya wato da basuriki basuriki wa'annan kafirai mushrikai waɗanda suke maka din ba da basurike su abokai ba ko kuma masoya ba ولكن كثيرا منهم فاسقون amma kai dai da yawa daga cikin su fasikai ne shi yasa suna wato kulla abota da wadancan na makka to waɗannan ayoyi biyu wasu sun fassara su yanda yanzu na fassara su akan da su sauka akan ma abota littafi wasu malaman tafsiri kuwa saboda rashin sababin sauka sun fassara su akan munafukai ne wato bayan an gama batun yahudawa sai an koma kan munafukai ubangiji yana ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ka kai ka- kai kana gani da yawa daga cikin waɗannan munafukai da suke tare da ku suna kulla abota da kafirai kafirai na makka da kuma kafiran da suke madina duk da ba su daya to abinda suke sun zaɓen makansu wato shine munafunci maimakon imanin nan hakika ya yi muni kwarai kuma ga natijarsa natijarsa shine Allah ya yi musu fushi a nan duniya kuma gobe a lahira za su dawoma a cikin azaba da sun kasance su muminai ne da Allah kamar yadda suka yi da'awa sun faɗa da bakin su cewa sun yi imani da Allah da kuma sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da aka saukar masa da wannan abu da suka faɗa gaskiya ne mattakhazuhum awliya da ba su riki kafiran nan na Makka ko kuma kafiran da suke Madina masoya ko mataimaka ba walakin kathiran minhum sai dai mafi yawa daga cikin su su munafikan nan fasikuna masu fita ne daga kafarkin Allah shi yasa sun kulla abokan da wadancan mutane Allah ya kiyashe mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وقنا ولا تنقصنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واصبنا ولا تسرنا وارضنا وارض عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
Thank you.